بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ‘Yan musulmi assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da nuna mana wannan wata mai albarka wato wata ramadana da wannan shekara kuma kasance cikin rayayyu masu lafiya da kuma ainihin damar aiwatar da wannan ibada mai alfarma da fatan inda muka ga farkon shi lafiya Allah ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya Allah ya sanya mu daga cikin ƴantattun bayi a wannan wata mai albarka alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a shi azumi yana da matuƙar tasiri da muhimmanci a rayuwar ɗan adam musamman ga ɗa musulmi tunda bayan ya amfane shi a lafiyarsa sannan kuma zai amfane shi a imaninsa sannan kuma zai kyautata alaƙar shi da mahaliccinsa to waɗannan ahammiya guda uku muhimmanci ne masu matuƙar tasiri da kuma ainihin ya kamata dukkan musulmi ya kalle su da irin musiya kafin mu je zuwa ga jin abubuwan da ke dake ya kamata mu sani ma'anar azumi ma'anarsa ta lugha da ma'anarsa ta istilahi da abin da kowanne ya ɗauka daga cikin waɗannan ma'anoni guda biyu malamai suna cewa ma'anar saumu al-imsaku anil akal wa shurbi wa gishiyan shahwa min tulu al-fajr ila ghurub ash-shams fi shahr ramadan suna cewa ainihin azumi shine al-imsak kamewa daga barin ci da sha da kuma biyan bukatar shahawar dan adam tun daga ainihin kullum alfijiri har zuwa faɗawar rana a watan ramadan a dunkule wannan shine ma'anar azumi idan ka ɗauki ma'anar kalmar al-imsak ma'ana kamewa kaɗai shine haƙiƙanin ma'anar azumi a lugha to wannan ma'anar na kamewa yana ɗaukar ma'anoni da yawa ko da a loga ɗin wancan kuma wanda na bayar da farko yana nufin islahi ma'ana islahi malaman ainihin fetu bayan da suka fassara ma'anar azumi a fiƙihun suke to wancan ma'ana na na farko na fiƙihu kusan kowa da kowa ya sani shi ma'anar na biyu wanda shi ake fara na loga shi ne abin da kila ba kowa ya san abubuwan da wannan kalmar ta kamewa kaɗai ta ƙunsa ba to kila ita za mu tattauna a kai a wannan zama namu na farko inda muna sa ran za mu daga kawo wannan zama insha Allah lokaci bayan lokaci a abu na farko al-imsak kamewa idan muka ɗauki ma'anar kamewa bayan Allah magabata suke cewa al-imsaku aw sam an kullu ma haramallahu ta'ala wato kamewa daga wurin dukkan abin da Allah ta'ala ya haramta wannan shine abin da bayan Allah ainihin magabata suka ɗauki manan wannan insak ɗin suka ba mu azumi ana so dukkan musulmi ya kasance ya kame daga wurin ci da sha a zahiri sannan kuma a baɗini ya kame daga wurin dukkan abin da yake haramun ne abin da Allah ta'ala ya haramta sannan wannan ma'ana ta kamewa ta biyu daga barin dukkan abin da Allah ta'ala ya haramta shi ma alqur'ani ya zo da ma'anan shi a waƙiyar da akwai tsakanin sai da maryam Allah kara mata yarda ay Allah kara mata aminci ma ce annabi Isa da ainihin Allah ta'ala yake ce masa idan mutanen su nasara ko kuma wani Isra'il suka tambaye ki ainihin daga ina kika zo da zaki ce inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya ce ni na ɗauki azumin na yi nazar ma'ana na yi bakantar azumi ga ubangiji ba zan yi magana da kowa ba ta ga ma'anar azumi a nan ba yana nufin rashin ci ko rashin sha ba ne ba ma'anar wancan ma'anar na farko ba ma'anar azumi a wannan shine kamewa daga barin za ka kame daga barin in yin magana ma'ana ba za ta mishi magana ba ayat ta gaba ta fassara ma'anar na farko nazartul rahmani sawman na yi alƙawarin azumi ga ubangiji shine falon ne azumin shine falon ukallimu da yawmin insiya ma zai magana da kowa bai wa dinnan to kaga kenan daga cikin manonin azumi na wancan al'insa kudin nan ko sau shine akwai kayan yawa to shi ma haka manonin yake a dunkule a wannan ma'ana ana so dan adam a watan ramadana ya kame daga barin dukkan abincin da zai jawo masa jangon tsakanin shi da Allah madaukakin sarki ya kame wasu gabbai guda takwas waɗanda su ne ake ganin kaman wada'i Allah ainihin wato ajiya ajiyan Allah a cikin dan adam waɗannan gabe guda takwas da Allah ta lake cewa yawan wala tasalun yawma iznanin ne ran alƙiyama Allah ta'ala zai tambayi kowa ni'imar da ya yi masa game da ni'imar da ya yi masa ya yi sarrafa ta ya yi aiwatar da ita ya gode ko ya wuce ki to daga cikin tambayoyin da Allah ta'ala ya ambata a wancan ayan akwai waɗannan gaɓai guda takwas farko akwai ji akwai gani akwai harce akwai hannu akwai zuciya akwai ciki akwai ƙafa sai farji waɗannan gaɓɓai guda takwas su ne gaɓɓan da Allah ta'ala zai tambaya daki daki a kan sauran tashin kiyama akan ɗan adam ya ya gabatar da su to kame gaɓɓan nan takwas daga barin saɓon Allah a dunƙule shine ma'anar saumun da muke so mu ɗan fara da ma'anarsa dan ɗan uwa musulmi ji cewa ba dan ya ƙi ci ya ƙi sha kawai shi kenan ya yi azumi ba kuma ba shi ke nuna shi kenan kuma dole Allah ya bashi lada ba a'a har ma shugaban musulma rasulullah sallallahu alaihi yana faɗi a cikin hadisi yake cewa hadisin imam al-bukhari yake cewa man lam yada qawla zura wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada akluhu wa sharabu shugaba yake cewa alaihi salatu wasallam duk wanda bai bar faɗin zurba da aiki da zurba to Allah bai da buƙatar shi cin shi da rashin shan sa ma'ana azumin sa aikin banza ya sha yunwan banza Allah bai da buƙata Allah ba zai ba shi ladan komai ba ko kuma zai karɓi ba ta ba Allah ka tsaye ma alfarma sai ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato yan uwa waɗannan gaɓe guda takwas da muka ambata a gurguje saboda yanayin lokaci muna so mu taƙaita farko asam Allah ta'ala ya ce inna sam'a wal basar wal fu'ada kullum ilaika kana anhu mas'ula kaga asam ma'ana ji wal basar da gani wal fu'ad da zuciya duka waɗannan gaɓɓai muhimmai wallahi ran alƙiyama ababen tambaya ne dangane da neman da ake musu ido ji ne ka ji ne ka jiya ma'ana ne kake yawan sauraro da kunnanka a dunkule ana haramta maka kunnanka kada ya dinga jin jijiyan zantuka ya fasu kamar lagawal hadis zantukan shiririta da sauransu ainihin ƙaunar babu zantan ƙarya zantan shiririta kar ka ji kar ka ji ƙarya kar ka ji gulma kar ka ji giwa kar ka ji nanima kar ka ji da mutane kar ka ji haɗa waje kar ka ji fitina karka ji zan tuka na banza karka ji muryar matar da ba halaliyarka ba karka dinga sauraro kana karkata ta zuwa ilaiha kana karkata zuwa gare ta don biyan bukatan zuciya duk karka yi wannan a dunkule ji kenan to maimakon haka ne za ka yi ka ji alkur'ani ka ji hadisin annabi ka ji zikiri ka ji wa'azi ka ji nasiha ka ji karatu ka ji duk wata kalma wacce za ta amfana da kai da kusanta ka da Allah madaukaki sarki a dunkule na biyu as-sam'a wal basar gani wani idaniyan naka shi ma ka kame shi daga barin gane shine dabbul basar kenan wato yana da cikin gabai guda shida wannan shugaba alaihi salatu wassalam ya umarnin cewa idan mutum ya kame waɗannan gabai guda takwas annabi ya ce ba shi aljanna to basar na ciki shine dabbul basar wa dabbu absarakum ku kame gannan ku mana idaniyan ku daga barin gane-ganen abin da Allah ta haramta kar ka ga tsare wata ko wani karka ga haramun karka ga ainihin mafi dai girman kenan karka dinga yawan kallon matan da Allah ta'ala ya haramta maka ka kalle ta ba har ma malami ahbar yana kawo wannan nafsin ke ta wala hilalahu an yanzuru ila muslimin bi nazaratin tuzihi ila yakuna fasima ya halatta ga musulmi bai dinga kallon musulmi dan wasu kallon da za ta cutar da shi sai da in shi fasiki ne to karshe kawai jibi hijiranuhu har zuwa ƙarshen lissi to karka dinga kallon kallon da duk zai zama fitina ‘yan uwa hatta kallo a waya, hatta kallo a TV, hatta kallo a titi, irin akura mutane da ta kallon yan mata a titi nan, ko ta kallon yan mata a waya, ko ta kallon yan mata da raye-raye da kaɗe-kaɗe a cikin TV ko satellite ko abin da kama da haka, duka karka ga kaman kana na shaɗantar da ido na kawai kana ganin abin da babu laifi ne. Wallahi laifi ne, shugaba alaihi salatu wassalam ya ce wa la'ala Allahu nazar wal manzur ilayhi. Allah ya la'anci mai gani da wanda ya bari ana gane masa tsareki. saboda haramun ne idan ka kame daga barin gana gani gabdul basari kenan idan misali ka kame idan ka daga barin gane gane to zaka ta maka wani a'a to me zaka gani to kaga alheri mana kaga alqur'ani kaga hadisan annabi kaga duk abin da zai ƙara ganar da kai girman ganar da kai girman Allah ka kalli sama altara min futur farjiyal basara yanqalibi ilayka basara khashan wa hasan ko Allah ta'ala yana cikin adakcin abin da ke ba da misali da ayoyinsa waɗanda suke sa ganin girman Allah shine kallon sararin sama ganta ta kai ta kawo kaga ganin ma kana ganin kaman ganin kawai ne ashe ganin ibada ne kallon rafi ma yana sa ƙara ganin girman Allah misali ka gara kashi ruwa yana tauro ko teku ne rafi ne kaza ne shi ma yana daga ciki wanda ainihin zai ƙara wa ɗan adam imani to daga na ganin iri iri kallon namomin daji misali ka ga halittun Allah kala kala wanda ya shafi wannan ɓangare ga wasu na sun dai gane ganin iri iri wanda idan ka je gani kallon duk wani abu wanda zai kallon asibiti marasa lafiya ka je ka gansu zai ƙara maka imani da kusanci da Allah ɗan uwa kallon makabarta idan muka bar ka ka kalli mutane kullu la kunci la hawla wala quwwata illa billah kai ma ka gane zaka zo nan wannan yana ƙara imani yana ƙara kusanta bawa da Allah to a take ta wannan gane gani kenan ba kallon shi ta da shagala ba sai wal fu'ad zuciya zuciya ka kullu alkhairi a ciki ka kullu sharri ka kullu kyawawan tunani da kyawawan ayyuka da kyawawan niyya farko ikhlasi ka imani ne inganci da Allah Allah ta'ala ya ce wa umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din ونفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة الله يأمرني سوى كي أيني كي إخلاصي من كيو تكن كده الله to bayan nan ko menene a zuciya ai to ita ce aikin ke kanta diga annabi ya ce in ta gyaru duk mutum ya gyaru ta baci duk mutum ya baci la salatu al hajj fi kullah wa za fa zarfa fi kullah za mu zo da rashi wanda zai magana akan alaƙar azumi da gyaran zuciya insha Allah da yake zuciya tana da muhimmanci a cikin wannan gabbai guda takwas a iya cewa ita ce tushen su gaba ɗaya in ta gyaru dai za su kiliya sun ce in ta ba kuma duk su rushe gaba ki da wala ya halin kamar munanan ɗabi da munanan halaye wanda suka ɗabi a yanar zuciya girman kai alfahari jiji da kai dogon buri zato fushi wance munana zato fushi da dogon ainihin sha'awan sha'auce sha'auce na mata sha'auce sha'auce na duniya san mulki san girma san shuhura san ɗaukaka san ga su nan abubuwa duk waɗannan duk ɗabi'ar zuciya ce to mutum ya nisanta gaba da hasana da ganin ƙyashin wani da hikidu kullatan wani zuciya duka babu kyau maimakon haka kai duk aka san abin da aka ambata duk abin da muka ambata suna da akasosin su to ka aikata haka ka tsarkake zuciyarka ka gyara alaƙarka da Allah ka gyara alaƙarka da bayan Allah ka so kowa kai kyakkyawan alkhairi da kowa annabi ya ce ɗabi'u guda biyu wanda ke sa alkhairi aka san kuma wanda ke sa sham kyauta ma Allah da zato da kyauta ma bayan Allah zato isa la tani laysa fawqahuma min Allah khairu wa sanazun billah wa sanazun bi ibadillah wa salatani laysa fawqahuma min Allah inda Allah sharr su'uzun billah wa su'uzun bi ibadillah muna da zato ga Allah da bayan Allah na da cikin ɗabi'u mafi muni mafi shari'a san ta ɗabi'ar zuciya ce dan uwa zuciyarka kamar na Allah wurin zikiri dukkan takonka duk motsinka ya kasance Allah ne a zuciyarka wurin samun zikiri Allah Allah Allah zaka dauka ko subhanallah ko la ilaha illallah ko Allahu akbar ko astaghfirullah ko ya latif ko ya salam ga addu'o'in da yawa da zikirora da yawa da zaka yi makalkala mu zuciyarka kai kai ta tai a takara ta alqur'ani da salati ga Maulana Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga cikin gaban nan bayan waɗannan da muka ambata da ji da gani da zuciya akwai ainihin harshe ko mana sai jimin qawlin illa lillahi raqibun atid duk abin da ka fita raqibu da atid na nan annabi alaihi salatu wassalam ya ce mana sahabi kuffa alayka hada ka kiyaye wannan harshen naka to kiyaye harshe na daga cikin ginshikan ma imani cikin harshe sarharun masu maganan ku magana furfur duk hadari a dunkule ka mai harshen ka daga barin ƙarya daga barin cin naman wani daga barin ainihin kulla fitina da wannan annan yimin cikin daga barin duk wata magana wacce kasancewa ta fita a fiti zagi ashar batsa ga sunan dai maganganu iri iri marasa kima marasa abin nan su kiyaye da yawa haka da lafiya da harshe tab ai harshe ko shi ke da abubuwan yi da yawa da shi ake karanta alqur'ani fa da shi ake salati ga annabi fa da shi ake dikirin Allah fa da shi ake sada zumunci fa da shi ake nasiha da shi ake wa'azi da shi ake zuri'un musulmai dukka waɗannan abu a wata ramadana da ya kamata ka applying ɗin su saboda ka ta nisanci zagi ko daga ainihin yaron gidanka ne ballan sana kuma ainihin wanda ba yaron gidanka kowane irin nau'in zagi lazim makaranta a hadisi man lam yada awla zuwa wal amal bihi duk wanda bai bar faɗi zur da ake da zur ba Allah bai da bukatun cikin shi sannan shugaba alaihi salatu wassalam ya kara gaya mana cewa ainihin daga cikin rukunin imani mutum ya zama mumini shine harshensa ya gyaru harshensa ya faɗi gaskiya Allah ta'ala ya ce ya lazina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum azwa qashan aya Allah ya ce ya kuma yana kudu da Allah fa amma ku faɗi gaskiya Allah ya amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya kuma na kudu tsoron Allah ko kasance tare da masu gaskiya kullum karka kasance makarici karka kasance ne ainihin kirkirar ƙarya annabi ya ce daga cikin sharuɗan imani mutum ya zama mumini cikakke shine ai zan munafiki cikakke shine za ta saka zama wai za wa da akhlafa wai za uki min khana wai za hasama fadara shugaba yana cewa idan ya kasance in kai magana ka zama ƙarfi kai ai alƙawari ka saba ainihin aka aminta da kai kai ha'inci sannan in ƙaurin faɗa da kai an samu husuma ka zora muku kai ramu ko gayya annabi ya ce kai cikakken munafiki ne Allah ka tsare kaga harshe shine annabi ya fara kira kenan idan hadasa sadaka idan kai magana kai zamto mai gaskiya rukuni ne na imani idan aka aminta da kai ainihin ta mana za ka amintu idan kuma ainihin aka faɗa da kai adala za ka yi adalci sannan idan aka yi alƙawari da kai aufa za ka cika to shi kenan ka zama cikakken mumini kenan in ji maulamin muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan uwa harsunan na da haɗari ya kamata mu kare harsunan daga wani dukkan abin da ba shi kenan ba kaga zancen nan da muke gani kamar wasa akai haɗari Allah kalma ya ce mafi yawan abin da ya kai mutane wuta shine al-lisan wal farj aktsaru ma dakhulun nas nara al-lisan wal farj annabi yake cewa mafi yawancin abin da ke shigar da mutane wuta shine harshe da farji kaga harshe ba karamin hadari bane sannan ya ce mafi yawan abin da ke kai mutane aljanna shine tsoron Allah da kiyawa dabiya wa aktsar ma dakhulun nas al-jannata husn taqwallahi wa husnul khuluqi kiyawa dabiya da kuma ainihin jin tsoron Allah madaukakin sarki je tsoron Allah na abin da zai baka mamaki yana da cikin ginshikin abubuwa masu muhimmanci za ka a iya harshe ɗan uwa a iya harshe musamman a azumi ba a yasassun maganganu ba a maganganu marasa kan gado musamman yanzu a ba daɗe da yin siyasa siyasa nan ba ka je kai ta sakin zance a dandali kana zagin wani mutum kana zagin wai kai dan ba ɗan takaranka ba abubuwa haka ba sai wallahi haɗari ne ko kai ta gulman wasu malamai ko wasu ƴan uwa ko wasu ƴan wasu fatin da ba naka ba harkan ka dai kawai a samu abin yi dan ba bangaren sa ba hadari ne girmama musuluncin ka fiye da abin da ya samu sa yake tsakanin ku na samanin siyasa a iya harshe ɗan uwa a iya harshe a iya harshe Allah ka iya mana harasan mu alfarmin Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malamai suna cewa man sama ta naga wanda ya kare harshen sa ba yawan surutu shiru ya tsira bai ce ba ballanta na ce ya ce balle haske zaman bala'i gare shi za ka mu kare harasan mu ɗan uwa wannan wata hazumi albarka gaba ta hudu kenan a gurguje gaba ta biyar shine hannu hannun nan yana da haɗari ana taimako da shi ana zalunci da shi ana ɗaukan kaya da shi ana ɗauka ɗora mono da shi ana sata da shi ana neman halal da shi duk abubuwan kirki mafi yawancin harkar neman abinci kashi saba'in bisa ɗari da hannu ake yi to da hannunka zai taimaka maka wurin dukkan aikin kirki ko aikin shari Allah ka tsare to karka aikin sharin da shi kai na alkhairi kai sadaka kai kyauta ka sada zumunci kai musafaha ka miƙa wani alkhairi ka shafa kan maraya ka gaisa da mutane ka yi abubuwa ga sanan na hannu da yawa kar ka rubuta ƙarya kar ka rubuta shari kar ka daki wani kar ka zalunci wani kar ka ɗauki kayan mutane kar ka taɓa matan mutane duk abin da za ka taɓa da hannun kayan sata kar ka yi wannan a dunƙule da ake kan hannu ke hannu na da faɗi amma wani isharar ta isa ta nuna ma kowa ainihin sauran abubuwan da mutum ke yi sai gaba ta ainihin shidda shine ciki ciki nan da kuke ganin shi manzo Allah ya mutu wani tambari annabi ya ce mafi yawancin yan wuta masu katon ciki ba shi ke nuna zan mai katon ciki dan wuta bane ko kuma masu manyan manyan tumbi wannan ba haka yake nufi ba amma abin da ake nuna maka mafi yawancin tumbi da manyan manyan cikuna suna taruwa ne da haramu annabi alaihi salatu wasallam ya ce ainihin kullu lahmin nabata ala al-haram fa nar awla bi dukkan tsokar da ta gina kan haramun wuta ta kasance za ta babbake ta saboda haka ya kamata mutum ya kula kare dinka cin haramun saboda cikin sa kare zama ƙato ya zama tumbiki kirkiran alƙiyama ya shiga wuta Allah ka kare mal farman sai na rasulullahi kar ka yadda ka ta haramu ainihin Allah Allah yana ba da sifar masu cin dukiyar marayu ta hanyar haramci na ladan ya akunu amwal al-tama zulmun innama ya akuluna fi butunihin nara fa sayaslawna sarira Allah ya wannan misalin ne cin dukiyar maraya yana cin wuta ne a cikin cikin shirin alƙiyama da shi da wutar sare Allah ka tsare mu da haka ciki a kiyaye a ta halal Allah daga cikin abin da ke rusa imani yake rusa tsoron Allah yanzu yanzu nan kai dole za ki zama kirki a je gagara to cin haramun na sannan daga cikin abin da ke sayyata zuciya ke sayyata dan adam ke sayyata masa aiki ke sayyata masa rayuwa ke sayyata masa alaka da Allah cin halal yana ciki saboda ka sai a kula da wannan daidai gurgudu iya iya bayan Allah sufaye suna wani ishara suna cewa farkon tako wanda bawan Allah muridi yake sai zaman Allah zai fara takawa a cikin shi zuwa ga Allah shine ya fara inganta lomun tuwansa ma'ana ya fara ya fara kyautata lomansa a cikin tukunyan gidansa ya zama halali ake ci ba haramun ba a kula da cin haramun ɗan uwa haramun tana nema ta zama kamar ruwan daraga mu duniya a wannan zamanin namu sai a kula wannan gaba ta shida kenan sai gaba ta bakwai shine farji shine ainihin mutum ya kula kai ba ruwan shi da zina ba ruwan shi da luwaɗi ba ruwan shi da duk wani abu wanda yake haramun ne maimakon haka yi jima'i da iyalansa idan abin da ya kamata ya da farjinsa da azumi ka faɗa a hadisi to annabi ya ce farji na daga cikin gaba mafi kai mutane wata ran tashin dama shi ma sai a kula sai gaba ainihin ta ƙarshe ta takwas shine ainihin kafar mutum kafa za ka amfani da ita ka taka ka je wurin kike ka taka ka je wurin shal kamar da hannu ke da wannan shi ma za ka taka kafa ka je masallaci ka je kasuwa wurin neman abinci ka je wurin aiki ka je kwadugo ka je ainihin wurin noma ka je wurin kiwo ka je dukkan abin da ya shafi harkar neman abinci da makaranta ka je dukkan gasan da abubuwa sada zumunci duka yana daga ciki sannan kuma za ka amfani da kafa ne ba za ka ji in barawa ne da ita da ya taka ne sata idan ma'aikatan gwamnati ne zai ha'in shi da ita zai taka je ofis zai zana abin da ya zana na karya ga sanan dai abubuwa burjik wanda za ka taka da kafa haka nan da ita ake takawa a je saban Allah wurin zina wurin caca wurin shan giya wurin ɓatanci wurin kaza wurin kaza duka to duk karkai wannan da kafa ko ka duk wani aiki wanda ke na banza ne da za a taka da kafa dai karkai amfani da kafa ka wurin wannan aiki dan uwa ainihin na Allah musu ya Allah musu ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan sune ma'anan al-infaq ko ku asau ma'anan kame gabai guda takwas ma'anan azumi a loga kenan saboda ka mu kame waɗannan gabai guda takwas domin mu samu azumi mai inganci za mu saurara ainihin za mu tara a darasi na gaba don mu ji waɗannan gaban guda takwas idan muka kare su menene fa'idarsu a wurin azumi Allah ta'ala ka ba mu alkhairin wannan wata mai alfarma Allah ka biya mana dukkan bukatunmu Allah ka yi mana dukkan damuwanmu Allah ka yi dukkan ibadunmu Allah ka sanya mana dukkan yantattun baya a wannan wata Allah ka yi mana zaɓin shugabannin alkhairi waɗanda ka zaɓe su ka ba su iko yin adalci da iko kyauta ma al'umma ka su kasance mutu amana da farman maulamu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم ما سبق ناصر الحق للحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم